بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 21 ga watan zulqa'da shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Mai 2026 wannan shine darasi na 29 cikin jirgin darussa daga littafin as-sunanul kubra wallafar al-imamu al-baihaqi muna amfani da nuska ta wato zawaid wanda su Sheikh Saleh ibn Ahmad Ash-Shami suka rairaye abinda ya karu a cikin Asnan al-Kubra wanda babu su a cikin Al-Kutub as-Sitta al-Usul zamu tashi daga babi na 14 a cikin Al-Maqsad ath-Thani wato al-ibadat inda yace babu ma jaa fi fadalatil insan babin da yazo yana magana akan fadalat shine wato remnants abinda ke fita daga cikin dan adam bayan gari fitsari zuffa majina da sauran sunan su ake ce mafadalat abinda ke fita daga cikin mutum ko abinda za a cire kamar a ce wani dan yatsa ya gutsire ko gashi da aka aski ko farci duk wannan yana cikin fadla na fata mun gane عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا عبد الله بن عمر الله يقرا مسيدا يرويته daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idfinul azafira wash-sha'ra wad-dama fa innaha maita idfinul azafira idan kun yanke farci akai fa to ku tattara ku tona rami ku buri washa'ar hakanan gashi wa gashi da wanzami ke cirewa ko makamanta haka kuka yaski a gida to kaka zubar da shi haka sai ka tona rami sai ka zuba waddam hakanan jini kamar wanda aka yi kaho ko wanda mutum ya ji ciwo ya zuba daga jikinsa ko makamanta haka innaha maita duk waɗannan gawa ne matacce ne saboda gawa kuma kaule jaki sai dai hadisi ne da yafi wannan baya ga limamu albaihaqi akwai hakimu tirmidhi mai littafin nawadirul usul shi ma ya fitar da shi isnadin shi ma ya fa na baihaqin rauni kamar yadda malamai suka faɗa cewa isnaduhu munkarun jiddan al-uqayli ya faɗa haka da wasunsa lafadansa shine kana yu'jibuhu dafnu dani wash-sha'ri wal-adhakir nabi yana so ya ga an bisu ne waɗannan abubuwa da yake malaman fiqhu kaman malaman malikiya sun sun yi aiki da ma'ana hadisi haka suna ganin cewa shine al'aula duk da babu laifi a zubar abola ko wani waje inda zai zama an yi discarding ɗinsa amma inda za a bisu ne to shi yafi an tambayi al'allama ibnu baz akan wannan shi ma ya ce babu laifi a zubar a bola ko a wani waje na musamman ko a saka shi a abin nan a closet a flushing kamar a zamanance kenan ya tabi zuwa cikin sokawai ce duk wannan babu laifi amma da za a rufe din shi yafi musamman kuma idan mutum yana tsammanin zai iya zama zari'a zuwa ga wata barna kamar wani masu neman shi da sharri za su iya ɗiba su yi tsafi ko bokanci ko sihiri duk ana yi saboda babu laifi dan an rufe ne amma dai ta fuskar hadisin hadisin bai inganta ba wallahu a'lam malam ya sake cewa babu ma a fi tinil matsari sai kuma hukuncin wato tako na ruwan sama mai dan an yi ruwan sama tako da ya cika gari shin ƙasa ce mai tsarki ko mai najasa shine magana idan mutum ya taka tako a ko irin wannan da ke yabin nan gudana akan hanya ko makamanci haka ko ya bata maka riga shin najasa ne ko abu ne mai tsarki sai ya ce an mu'ad ibn al-ala daga mu'azu bin al'ala almazini kenan wannan mu'azu yana da hadisi ma abin nan ta'aliki a cikin bukhari da kuma al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi da gare shi qala hisham hisham shine hisham ibn ali wa huwa aku abi amr bin al'ala mu'azu ibn al'ala dan uwa ne ga abu amr bin al'ala babban malamin nahun nan da qira'at an abihi an jaddi shi mu'azu dan ala yace daga babansa al'ala'u daga kakansa kala yace aqbaltu ma'a aliyin ibn abi talib ila al-jum'ati mun taho ni da sayyidina ali radiyallahu anhu zamu je sallar juma'a wa huwa mashin yana tafiya da kafa daga gidansa zuwa juma'a qala fa hala bainahu wa bainal masjid hawdun sai ga wani dan karamin gulbi dan tafki haka min ma'in na ruwa ya shiga tsakaninsa da tsakanin masallacin kamar a ce an yi ruwa wani waje ruwa ya dan taru wanda sai an tsallaka shi ko an dan ratsa shi sannan za a kai ga masallaci fa khala'ana alaihi wa sarawilahu wilan sai ya kwaɓe takalminsa ya kuma kwaɓe wandonsa ƙala ya ce ƙultu hati ya amiral mu'minina ahmiluhu anka ka bani in riƙe maka ƙala sai ya ce la'a'a fakada sai ya shiga da kansa ya shiga cikin ruwan ya tsallaka ta hanyar shiga ruwa kenan falon ma jawaza yayin da ya wuce labisa sarawilahu wa na alaihi sai ya maida wandansa ya maida takalmansa kuma sallabin nasi walam yaghsil rijlaihi ya wanke kafafunsa a na farko da aka ce ya cire wandansa irin wannan ne sai mutanen sabu da bar hisci yayi gaima ce ya tafi tsirara ko ba haka bane saboda asalin sitar da suke sakawa wato wandan ba shine sitar ba suna saka riguna dogaye waɗanda ko da mutum bai dogon wando babu komai kuma ya cire wandan ne dan kada wandan ya ciki wataƙila ba wando ne da za ka iya naɗewa ba da haka ya cire shi don kai ya cike ko kuma watakila inda ita kanta rigar sai ya naɗe ta sai zama ba zai iya naɗa wando da riga lokaci guda ba sai ya cire wandon shi ya cire takalminsa don kasu lalace sannan me yasa ake magana akan hukuncin wannan saboda aka ga shi ruwan sama ruwan sama ma'un ne tahurun wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan ko ma'an ma'an wanzalna minas sama'i ma'an tahura ruwa ne mai tsarki yin shi ya taba ka babu wanda yake magana wani hukuncin shi amma yanzu shi tabo ya cakuɗe ruwan ne da ƙasa suna ka za ga yayi ja to idan irin wannan ruwa na ambaliya ko ruwa na rafi ko ruwa na gota ruwan sama wanda ya cika idan ka shige shi shin yanzu za a yi tunanin tunda ba ruwan ne zalla shi kaɗai ruwan sama ba ya riga ya haɗu da ƙasa ta yi kuma ya haɗu da gusa usai ko dattin ruwa wataƙila da shara da ɓawon rake da kaza duk sun taho da shi to za a ce bai da tsarki shine ishu ɗin shin za a ce bai da tsarki to magana malamai suka faɗa ba za a ce bai da tsarki ba in dai ba ka ga wani abu mara tsarki da ya ɓata shi amma mujarradin wannan canza kala da ya yi zuwa kalar ƙasa ce yake yayi ko kalar ƙasa ce yake yi wannan bai mai da shi mara tsarki ba ko da ko ruwa ne irin wanda ya cika anguwa idan ruwa yanzu ya zo ya cika anguwa ai kaga wataƙila akwai masai akwai kwata akwai bola duk zai cakuɗe da ruwan ko din da ka taɓa gana an gama ambaliya idan ruwan ya tafi zai fadi waɗannan da tun to wannan ruwan idan ka shige shi ba kai najasa ba sai dai kawai ka wanke jikinka dan gayu amma inda kana da alula to allaka tana in ya idan ya taba wani abu a cikin masallaci misali ko da tuma sallah to hayyar tana nan da tsarki za a yin sallah da ita idan ya taba sutura ka hayyin za ka yin sallah da shi saboda koda wannan abin ya shiga to amma yawan ruwa ya galabaici yawan dattin idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabar kaga shi ko wannan ruwan ambaliya ya wuce kullatin tunda ya cika unguwa ko ya cika gari ina fata mun gane to daga nan ne ma'ul bahari da ma'ul tinil matsari ya zama cewa ruwa ne mai tsarki saboda yawan sa ya galabaci duk wani abu na da zai iya shiga cikinsa shi ne ce sayyidina ali da ya yi haka kuma shi ne limamin juma'a ya tsallaka ruwan taɓo na ruwan sama ya shiga masallaci ko ba tare da ya wanke jikinsa ba ya yi mutane sallah wa an yahya ibn wasab daga yahya ibn wasab al-muqri al-asadi ɗaya daga cikin manyan malamai ne wannan a kufa asalin babansa wannan wasab ya kasance bawa ne da aka kamo shi aka zo aka yanta shi sai ya zama attajiri ya kuɗi bayan shi sun taso sai ya ce shi zai koma garinsu inda ya fito shi wannan ɗan nashi ya haya sai ce baban gaskiya baba ni ba zan bi ka ba shi ne za mu yake cewa fa'asara da ilma sai ya fifita ilimi ya ce shi ba zai koma garin su can da baban su ya tafi ba sai ya zauna Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi ɗaukaka yana cikin manyan malamai da aka yi masana alkur'ani a ƙasar kufa za a yake cewa fa'asara da ilma wa fara bi sabki ya fifita ilimi sai ya samu ɗaukaka har zuwa zamanin da zahabi yake magana ‘ya'ya da jikokin shi da zuriyar shi suna cikin mutane da aka sani masu daraja a ƙasarsu sun gaji falala shi ne ya haibun wasa babban malami Allah ya gafarta ne shi ne yake cewa qala qultu ibn abbas na tambayi ibn abbas na ce atawadda'u thumma amshi ila almasjid hafiyan gafarta malam ya halatta na yi alula sai na tafi masallaci kafata ba takalmi ina hukuncin ƙasar da na taka daga gidana zuwa masallaci shi wannan ƙasar mai tsarki ce da haka wato Allah ta bata kare ba ko kuma yanzu sace Allah ta kare qala yace la ba'asa bihi yace babu komai wa an tamim ibn salama anna abdurrahman tamim ibn salama shi mutumin kufa ya ya ya taba gana abdullahi dan zubair maza gana riwaya ne daga tabi'ai anna aba abdurrahman as-sulami kana babban malamin qira'at din Abu Abdurrahman Sulaimi kana idza kana yawmul jumu'ati ya kasance idan juma'a ce kana idza kana wannan kana ta biyu tammat ai kana idza hadara yawmul jumu'ati wa kana rad'un nan ma kaga kana tammat rad'un shine wahalun sai zama akwai tabo an yi ruwa akwai tabo eh akwai rad'un shi tabo yayi yawa hamala ma'ahu kuzan min ma'i shi kuma sai ya dauki kuz shine bula Allah sa nan bula wala wasa garin ku ce ko bula butar butar kasa zaka da ana sai da ruwa a cikin ta kafa a kawo zamanin ruwa irin na roba da tashi yake siya a hanya ya alura shantali kuma kuma shantali ai sunan sarauta ne a nan Zariya. ina ne suka ce mashi kulato kano ne amma dai an gane shi shine kus kamar dan karamin tulu ne haka ake shi an zuba ruwa yana yin sanyi shi ake ce ma bula bula shine kuzan min ma'i sai dauki sai dauki bula ya rike ta a hannunsa fa idza balagal masjida idan ya isa masallaci gasala qadamaihi sai wanke kafafunsa kaga ba Allah yake sakewa ba kwaskwari ma yake sakewa saboda gayu sun ma da kalar masjid wannan linnazafati ne ba wai da tsaharati ba idan ka taho daga masallaci daga gida ka taho za ka bi masallaci ka taka taɓo to kaga akwai datti yanzu a jikinka so wannan dattin ana so ka tsarkake shi ka tsaftace shi saboda mene saboda ba a son kawo datti masallaci tsaftace masallaci jama'a yana daga cikin girmama sha'irullah ya daga cikin wato daraja wuraren da Allah ya ce a darajarsa su sayyidina Umar dan Khattab ya kasance da kansa yana halifa yakan bi masallaci bayan an share ya dinga tsintsince abin nan gutsutsirin tsintsiya lokacin suna yin tsintsiya da zarbar dabino to an yi share wani lokaci wasu kakkare to da kanshi yake bi yana tsintsince wannan sai ya ce masu sharan ku ban mini wannan ni ma samu falalar aikin saboda aikin sharan masallaci yana da falala sosai kaga mai mutane ba sa yadda su sai an biya su sai wanda aka biya kudin zai ba wanda zai yanzu ga Allah ko da ga share masallaci da koyi na ne albashi gare ban ce ka abiya su ba ba ruwana ban ce ka abiya su ba amma dai da za su bari dai Allah ya biya su da ya fiye musu ko ba haka ba kun ga wata mata da ta yi da take share masallaci ta mutu cikin dare annabi bai kyale ta ba sai da mata sallah ko sannan ya ce Allah ya haskaka makabartar nan a sanadiyarta su aiki ne mai falala domin sharar ɗakin Allah ne to shi sa duk da ya halasta ana iya sallah da takalmi ya zo a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ga an yi bai hana ba kuma ya ce ma sallah da takalmi na daga cikin bambancin sallar da ta Yahudawa amma bai halasta ka shiga masallaci da takalmi da tuka sallar shi dole sai ne tsafta wanda babu datti babu zai kawo da cikin masallacin ba shi sa ma yake so in ka zo ka ka ɗan kafa ka duba ka gani tukunna sannan ka shigo Ashekul Albani da Al'allama Ibn Bas dukkan suka ba da fatawa akan cewa ma masallatai waɗanda aka shimfiɗa musu da duma ko kafet suka ce to waɗannan kwata-kwata ma bai dace a yi sallah da takalmi a cikinsu saboda mene saboda shi tsabtace masallacin shi yana daga cikin sha'a'ir ne na addini kawo da ta masallaci babban laifi shi kuma sallah takalmi sunna ce mustahabbiya wadda kai kaɗai ne zaka ci moriyarta in kai amma in ka kawo da cikin masallaci to ka cutar da duka musulmai sai ka ce karka shigo masallaci idan bakinka yana warin albasa ko warin tafarnuwa karka shigo masallaci idan ka sa kaya masu datti kamar mutum bakani ke kuma hauci ya shigo masallacin juma'a ya shiga cikin mutane ya ainihin cutar da su karka shigo masallaci idan kana da wani aibi kamar wanda yake da kwarkwata ko yake da kuɗin cizo ba daidai bane irin da mutane za ga wani lokaci da asuba ko sai ga mutum ya zo masallaci kawai da kayan shi da kudin cibo sai kuna sallah kudin cibo ya sauka a masallaci duk wannan ba daidai bane in ka san kana da kudin cibo a cikin ka ka shigo masallaci sai ka bayar a gefe ko kuma ka karkade rigar tukuna saboda ana so ne jama'a masallaci ya zama wuri ne mai tsarki mai tsafta mai kanshi saboda ɗakin Allah ne ina fata mun gane wannan to shine yake cewa babu ma ja'a fi awani ahli dhimma ga babin da ya zo kuma akan kayan amfani kwanuka da kofuna da flas da cokula da sauran kayan amfanin ahlul dimma kafirai kiristoci da yahudawa da sauran su kuma misali yanzu a irin yadda muke rayuwa din nan zaka shiga shagon wata yamura ka sai abinci kana sai da tana sai da tana tana dafa mutane indomi tana sai da abinci ka ci sakwara tana sai da in ma ka ce ba za ka ci ba saboda a ƙauye kake in kai akwai nan ka ce ma ba kai saka ce a a ba ka ce ba ka ci abincin kafara ba kama isa ba duk kafare ne ma wajen ko ko tana sai da me sunan shi da zobo ko kunun aya ko tana yin kosa da kosai da koko a mami market da sauransu to ya halatta a ci abincin su wannan ko bai halatta ba dama ya halatta to cin abinci a kwanukan su ba amfani da kwanukan su da kayan aikin su عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية سيدنا عمر ينا حليفة يألولا دروا وتب بكريستيا بنصاريا كما دقا دقا سلكا تبنصاريا وتو دقا رندتا تدعو ميرو سيدنا عمر لوكا تند يجي يجي آه بيت المقدس كنون سند يجي يعيشي مقلن وهنيا نسكي هذا زنقو sai zama kusan da ruga ce ta wasu kiristoci sai aka ji aka ɗebo mai ruwa daga randatta aka zuba a butatta sai na umar kuma yi alula wataƙila ba a taɓa yin alula da wannan buta ba sai ran ne ta bata sallah wa zai ibn aslam walam asma'ahu an abi wannan kaga mursali ne kenan qala yace lamma kunna bisham lokacin da muka je ƙasar Sham a taitu Umar bima'in fatawadda amin na kawo Umar dan Khattab ruwa yi alula qala sai ce min aina jita bi hada ce daga na ka samu wannan ruwan fama ra'aitu ma'an ma'a addin wala ma'a sama'in atyaba minhu ce ban taba ganin ruwa ma'u addin shine ruwa wanda aka tara wanda aka debo ko daga rijiya ko daga kogi ko daga bohol kai kai kai preserve din shi kenan ko shine ma'u abdin tare da ruwa wato ba ruwa bane wanda kaje ka diba a kogi kai tsaye ko a rijiya kai tsaye ruwa ne wanda aka debo daga wani source sai ga ka saka a cikin tulu ko a drum ko a wani ma'ajiya to a al'adance irin wannan ruwan in kai ba mai tsafta bane yana lalacewa wataƙila akwai gansa kuka wataƙila ba a rufe ba da sauransu ko za a same shi ko ya ya canza kamanni ko ya canza ƙanshi amma sai Umar ya ganshi lafiyar ruwa sai ce ban taɓa ganin ruwa ajiyayye ko ruwan sama da aka tara da ya kai wannan kyau qala qultu min baiti hadhihi al-ajuz an-nasraniyyah ai daga gidan wannan dattijuwar kirista aka dinu falan mata wadba'a da Umar ya gama alura ataha fa qala sai tafi gun mata sai ya ce mata ayyatuha al-ajuz yake wannan dattijuwa aslimi taslimi ki musulunta zaki tsira wato Umar ya ga cewa wannan mata mai tsafta wannan mata mai kirki ruwan mata kirki babu abinda kuma suke da shi da kai kirkin su taya mata musulunci yana daga cikin taƙa'usinmu yanzu wato gazawanmu da yawa shi ne sai ka ga musulmi ya zauna da wanda ba musulmi ba tsawon shekaru tsawon daɗewa bai taɓa tayan addinin musulunci abokin aiki ko makwabci wani ya tafi nysc ya shekara dindi a garinsu bai taɓa kowa ta yin addinin musulunci wani ku haɗu da shi yaron karya a ofis ko yaron ka a kasuwa ko student ɗinka kai ne supervisor shi ko wani aiki haɗa ku kai ne accountant ɗin shi a ma'aikata ko ka zo banki customer ne kai babba kuma wanda yake kula da account ɗinka kirista ne wato mutumin ne da kana da fuska a wurinsa ko kuma wani haɗa wata arna yana yana yana binta suna fira suna soyayya ma wani har suna badala a bai taɓa ta yi musulunci ranar ma aka ba mu labarin wani ɗan siyasa da yake da a constituency din shi akwai kiristoci sai wani babban kirista zai ce mishi shi yana so zai musulunta yace saboda me yace saboda kirkinka saboda kana min kirki naga cewa addinin ku mai kyau ne zan musulunta sai ce ni ban ce ka musulunta ba ka musulunta ka cuce ni ce saboda me yace to saboda ka musulunta wa zai an san mun kuro mutananka wallahi tallahi wani babban mutum ya ga mana nan cewa abokinsu ne wanda ya bana ba su labarin cewa kaji wani fasto wani wai zai musulunta ya ce to ƙarshe ya kame cin shi to ko za ka musulunta to ka bari sai an gama zaɓe bar ka bari sai an gama zaɓe sai ka tabbata ka kwamin ƙura mutanen ka ga wannan malam bai san mai musulunci dama kirkin da yake mai kirkin ne na yan siyasa da zan ra'ayi shi kuma da ya ga kirkin sai ya ji daɗi sai ce na zo ne ɗan kai da ina so ka nuna mai da ra'ayin musulunta musulunci kuma so yana daga cikin taƙa'usunmu shi ne muna gaza yi ma mutane ta yin addinin musulunci duk da alfarmasa duk da kyansa da nagartarsa sai mu zauna haka nan har mu rabu ba musta yi ba mun manta falala da yake cewa li an yi hadiyallahu bika ra'am wahidan khairul laka min humrin ni'am Allah ya shekar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fiye ma alkhairi fiye da a cika maka gari da dabbobi raƙuma a baka dukiya mai yawa gara a ce ranar alkiyama ka je da ladan cewa wane a sanadiyar ka ya shirya sawa'un wannan shirya shigowa musulunci ko kuma yana cikin musulunci ya gyaru ya zama mutumin kirki a sanadiyar ka suna ka zama mu kula in ka samu chance irin wannan tayin na musulunci in mutumin ya musulunta ka ci riba in ma bai musulunta ba baka yi asara ba yace mata aslimi ki musulunta taslimi za ki tsira ba aka lahu bil haƙƙi muhammadan Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya qala yace fa kashafat fa kashafat ra'saha sai kawai ta bude mai ta cire mata mushi dan kwalinta ko burkata ko na ba fa idza mithlu saga mat sai ga kanta fari sal kaman tsatsiya tsatsiya balai su ku ne mutanen kimiyya ba wani botani tsana ba wani botani tsana wani wani wani tsiro ne wanda ya fito kamar yadda ka ga kamar kamar misali kamar kamar kamar tsiran barkwano an san yadda barkwano yake ya dan gajeren shuka haka ko sai ya baje haka to in ya baje din nan sai sai ya fitar da wasu abu kamar ina karara an san karara wani abu mai kaikayi din to irin shi ne da yake fitowa akan shi sai ya fari sal idan kaga kafarin kan mutum wanda furfura ta cika kan ana ce mishi da turanci white staphylococcus a Allah sana faɗa daidai shine ba shi yake ce matsatsiya to shine as-sarama wato sai daga kanta farisal irin ta gama tsufa kanta ya gama farance farancewa kala tace wa ana amutu al'ara to ni ne zan yi da musulunci ne zan mutu yanzu ita a tunaninta za a za a musulunta ne a yi addinin tukunna ita yanzu tunda mutuwa kawai take jira ba ta bukatar canza addini qala fa qala umaru sai umar yace allahumma ishhad Allah ka shida na mata wa'azi bata ji ba ta kawo shubha ba karama aiki bane jama'a har ka musantar da mutane ba musamman wanda suka rayu suka dade a maguzanci Allah ya saka wa malam shaibu namu nan su ne suke wannan jidalin kulle yanzu wata kila haka yanzu ma baya yanzu hala baya garin su shiga nan su shiga can ka je ka samu mutum ya shekara wajen arba'in hamsin sittin bai taɓa sanin Allah ɗaya ba ne kuma yana jin hausa irin hausarka gamsar da su jama'a ba yawan karatu ne ko irin wannan takhriji ko lerabi wallahi sai dai hikima sai dai Allah ya sa kawai sa da raba addini irin abin da su wannan suke su su malam asha ka dinga wala ba garma yake ne wata gida aikin su ya fi aikin da yawa daga cikin mutane da suke rigima a cikin gari ake daru da su a rigima addini wallahi wata gida da wadansu ya fi nasu falala tunda su can ma ba sai ba ruwansu abin nan ne kawai wa'azi ne ƙwaya ɗaya biyu za a ga mutum idan Allah ya taimaki mutum ya amsa ya rabauta to kuma fa bayan ya amsa ku da kuka jefa yaran muku aiki ba wani bai da kowane wata babu wando a cikinta babu hijabi su suke ba su hijabi da wando da riga su suke samun musu ce bari su musu bohol bari kuma su gina musu masallaci bari su gina musu islamiyya ko bari su bar wani wata shida ko wata uku a wajen yana kantar da su addini duk wannan su suke ba gwamnatin da ke ba su ko sisi masu kuɗi ba su musu taimakon da ya kamata ba mu talakawa ba mu taimake su ba sai wanda Allah ya ce ta shine yake kokari ya gata mutu ya kamata a ce suna da funding wato masallatai da mutane individuals da kungiyoyin addini su dinga ba su taimakon kuɗaɗe don su yi wannan aiki don su sai motoci su sha mai su bawa iyalansu su yi guzirin littafai su yi guzirin hijabai da suturu da makamantarsu haka wannan alkutubi na mai yake wannan wahala alkutubi ga yana usazin haka yake zuwa garinsu a neja yana wannan wahala wallahi sai Allah in ya ya baka gam da katar sai ka ka taimake shi amma mutane ba su kula ba su taimake su duk inda din da dinda suka je suka musulunta da mutanen to yanzu kuma sun zama responsibility din su dole a dinga kaiwa ana kawowa ana mutaba su wasu za ka ji sun ce sun taɓa musulunta a can baya tun zamanin sardauna ko zamanin abakar gumi ko malin gir'ar gungu ko makamantarsu allah gafarta musu gaba daya amma tun da suka tun da waɗancan suka mutu yau shekara ashirin yau shekara kaza ba su sake ganin kowa musulmi ba za ku zo da su ban musulunci ko kuma ko suna yi dai al'ismu ne kawai wa rasu ko kuma kirista su je su kuma suna da ƙarfi suna da funding international funding sai kawai su su kawai su je su narkar da su zuwa kiristanci kuma waɗannan kafaran fa jama'a da ake magana duk inda ka fita wani birni a arewa babu inda za ka tafi kilomita hamsin sai ka tarar da su ma'ana bauchi ce maiduguri ce damaturi ne azare ne dutse ne kano zaria kaduna mina jos duk waɗannan birane da ire-irensu wala din da kai tafi kilomita 50 sai ka samu wannan kafara akwai sa nan nan kusa da Abuja ma akwai kana baro Abuja ma ka buka kawo dukku kana shiga daji ga su irin waɗannan kafara wasu ba sa sa kaya wasu ba su san ma al'adar aure ko killace mata ko wani abu suna rayuwa malam kamar dabbobi akwai wani ustazu ma da yake kawo wasu malam bakar muna sallar juma'a da shi da yake kawo su daga neje in sun musulunta sai ya kawo su nan suna nan a cikin zariya sai ya je ya ta koya musu karatu tukuna su iya qur'ani su iya karatu da sauransu sai mai da su kasashen su shi ma haka yake fama kullum haka yake fama kwanaki muka haɗa wasu kuɗaɗe wasu mutane masu kirki suka haɗa kuɗi ja za a sai mai gida kuɗi bai kai na siyan gida ba dole da haka aka je a kama haya nan a yi can a yi can abubuwan dai ba ba daɗi dai sai a hankali musulmi kullum muna da misplacement na priority haka sai a je a haɗa kuɗi a ce za a ce waɗanda takara mai sunan shi fon miliyan 60 miliyan 50 miliyan 20 ga abin arziki ba za a yi ko kuma haka mutum wani sai ya zo ya gina gidan miliyan 300 me zai da shi wai kawai dai ya shiga na alfahari na miliyan 800 ma ba baki miliyan miliyan 300 a wani waje ma kudin fili ne kawai ga abin da mutum zai yi ya samu lada a lahira mai yawa kuma ya taimaki addininsa Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa na Aisha radiyallahu anha qalat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yattaqi an yashriba min al-ina'i an-nasrani min al-ina'i lin-nasrani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana taka tsantsan baya son ya sha wani abu daga cikin mazubi na Kirista wannan riwaya ce da'ifiya gashi qala shehu shi da kanshi bai haƙi yace Ibrahimu al-Khuzi mai riwaya da suna Ibrahim al-Khuzi Ibrahim ibn Yazid al-Khuzi yana cikin isnadin to la yuhtaju duk da haka ko da ya tabbata za a ce wannan karahatu tanzihin karahatu tanzihin ne in ma ya tabbata domin aiki ne ba ba ba magana ba al-fasl al-thalith al-haid fasali na uku wanda zai magana ne akan jinin haila jinin haila shine jini da aka sani na mata wanda yake zuwa musu wata-wata wanda alama ce ga balagar iyamace a farkon al'amari sannan alama ce akan cewa tana da lafiyayyen matantaka da za ta iya ɗaukan ciki ta haihu sannan alama ce kuma akan cewa tana da lafiyayyun hormones ƙwayoyin halitta ko sannan ana amfani da shi kuma har ila yau wajen lissafin idda kamar da Allah yake cewa ya tarabbasa bi anfusi da salatata quru'in da wasu wanda suke ganin cewa haila ne ko wanda suke ganin cewa ma tsarkin ne ai sai an yi haila sannan ake yin tsarki to shi wannan jinin haila kamar da aka sani Qur'ani ya ce najasa ne wasalunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi zuwa ƙarshen aya so da haka shi sa yake da hukunce-hukunce na fitarsa da ɗaukewarsa da hukuncin abin da ya taɓa da hukuncin mu'amala da mace a wannan lokacin da hukuncin lissafin idda hukunce-hukunce dai suna tsayawa da malamai suke ta bayani a kan haila da kuma akwai ƙawa'i da amma da malamai suka fitar al'allama muhammadu misali kemin allah ya gafarta mai ya da littafi mai kyau kamar da aka sani shine risalatun fi dima'i tabi'iyya risalatun karamin littafi akan jinanan al'ada shine ake ce ma wato damul haid ko alhaid asalin ma'anan lafazin alhaid daga haba yahibu haidan shine as-sailan gudanar abu kamar irin gudanar da ruwa yake ko gudanar da jini yake da makamantansu kamar yadda suke cewa shi jinin hailan muna nufi ke cewa inna damal haidi damun aswadu yu'raf lalle shi jinin haila wani baki-bakin jini ne da ake da aka san shi ake gane shi saboda me yasa yake zama baki saboda ya riga ya mutu domin asali jini wani abu ne da yake da rai rai irin nashi na ɗabi'a shi za gan shi jazir ɗin kamar sanda aka yanka rago ko sanda ka ji ciwo a ga ko jinin yanka rago idan aka yanka in ya bushe ya kwana za ka yi baki so da yanzu rayuwar shi ta mutu kuma za ka ji ya yi wari to shi jinin haila yake wannan wari kuma yake yin wannan baki saboda ya riga ya mutu kuma a sanda yake zuba wani ya fi sati guda da mutuwa wani ya kai kwana goma zuwa sha hudu saboda zarar mace ta wuce wannan matakin da ake ce ma ovulation wato matakin a a a yiwuwar ta ɗauki ciki ko da zarar ta wuce wannan matakin to jinin ya mutu na ganin malam malam su kai kamata ba da maka malam ta aka wani sai ka dinga kukuya malam su na'am eh ƙwayaye na'am in ya wuce sun mutu kin da wani ya wuce babu babu fertilization su ne suke da gargajewa sai su sauko gaba daya to me gaske da ake cewa wai idan mace tana da ciki wai a jikin shi daya yake cewa shi sa ba ta yin haila ta placenta eh wannan mahaifa ko cibiya da ke haɗa tsakanin ɗa da uwarsa ta nan yake ci abinci amma ba jini yake ci ba ɗaji ba ba jini yake ci ba zama yau didan ni gaskiya wani ya tsaye na mun ƙaiƙayi a raina bai mun kama da kimiyya ba don in sha ruwa mini in bai ne damin wa farasi ta ba jinin haila bane wannan jinin jiki ne in bai ne damin wa farasi ai shi haka ce damu ba jinin haila bane sai an ce damu haidin wannan ai a lokacin shayarwa daga jikin halitta ne na taɓa karanta wani ba aka ce ita kanta hormone ɗin hailan ma da kwakwalwa yake taho ko akwai wani hormone da yake ci mishi FSH shine ke tahowa daga kwakwalwa ya sauka a mahaifa ya jira ovaries har yayi wannan X din idan lokacin da ya kamata a yi an samu an samu daukan ciki shikenan ya kama sai ya rufe idan lokacin daukan ciki ya wuce ba dauki ciki ba bayan wannan egg development sai sai sai kama a ce degenerating kenan ko shine sai farfashe eh wannan ba harka ta bace ga malai su mutane sai sai muku bayani akwai su su wato Allah daga nan ko wannan kada yayi sai ga mutane cewa halittar mace da ta namiji ba ɗaya bace zaka ba sai taba zama ɗaya ba shi namiji babu duka wannan ba a jikin shi Allah bai halicce shi da wannan ba da da wannan hormone da ke soka da kwalwa da shi ovary din da da egg development din duka bai yiwa a cikin namiji kuma har yau ba a taba gwada a sawa namiji a ce wannan ba ya tafi lafiya ba ba zai yiwa ba haka Allah ya yi shi iyakacin gudumawar shi kawai shine wannan maniyin da zai bayar gudumawa wanda zai je ya fertilizer egg in ya samu daidai lokacin da ake abin da sanda mace ta yi gama tsarki kamar bayan mako guda zuwa kafin mako guda da ta yi haila kaga shine makon tsakiya kenan a cikin kwana 21 zuwa 23 to irin nan ne take irin wannan amma kaga mu a a tanin mu na Hausa ma gani suke mace in ta gama haila yau to sai ta dake ciki gobe amma a kimiyya bai yiwa a kimiyya bai yiwa amma ciki ko Allah yana iya yiwa ko kuma ana bayan wannan kwanakin in ta wuce kwana 14 ko 15 da tsarki ta shiga kwanakin jiran hailata kuma kamar da nabi yake cewa sai ki haila yadda mata suke shine kwana 21 zuwa 22 23 kaga ta wuce kwana 14 15 16 ta wuce kwanakin ovulation dinta ta shiga kwanakin yanzu ban ya mutu yana jira ne kawai ya gama wasu process din shi kawai ya fita ba irin na mamaci ba ta daukar ci ba ta dauka a kimiyya yawa ‘yan kimiyya sa da lissafin su iri daban-daban kuma Allah ya huwace musu iya ilimin da ya wasu to shi ne ke cewa babu smil haidi babin da ke bayani akan sunan haila din an yazid ibn ba banus yazid ibn ba banus qala yace qultu li aisha na ce ma aisha radiyallahu anha ma taqulina fil iraqi me zaki ce game da al iraq al iraq shine wato kamar yayi saye ne ya yi saye ma'anan iraq shine wato gudanar jinin qalat alhaida ta'anuna kuna nufin haila qalat tace qala na'am yace eh kullana muka ce qalat tace sammuhu kama sammahu Allah azza wa jalla ah kun san kamar mu yanzu ai a wasiya ce al'ada ba a cika barin sunan ba to balarabe shi kuma sai ya ce al-iraq ma'anar iraq shine wato jijiya ta motsa motsin jijiya saboda wasu suna ganin yana cikin kalmomi waɗanda suke ana bukata a saya su kamar da ake cewa bayan gari kama ruwa banɗaki kwanciya irin wannan a ce mu'amala aure duka dai ba a san a faɗa asalin sunan yanka na abu saboda wato saye to sai ta kuma Aisha fikihun ta ta ce a ku kira shi da sunan da Allah ya kira shi wadancan duka Allah bai kira sunan sa naka ba laifi dan an saya Allah bai kira sunan kashi da sunan shi ba misali ya ce da yadda fadadin yanzu kaga ba da iya ko bai kira sunan mu'amala da iyali da sunan shi ba duk ya saka ya amma ita haila ya kira ta da sunanta sai na cewa ita haila sunanta ba abin kyama ba ne shi ne fikin aisha ta ce sammuhu kama sammahu Allahu azza wa jalla to me Allah ya kira shi shine wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan ka ya kira shi da suna al mahid ya ƙara cewa fatadilun nisaa fil mahid to al mahid ɗaya yake da al haid kamar yadda ake cewa al ma'isha ɗaya yake da aish domin na farkon can yasalunaka anil mahid zai iya zama ismul makan ismul makan domin kaga ai an tambaya ne game da mu'amala da wajen ai makanu khurujul hayd wanda shine qubulul mar'a ko fa atazilun nisaa fil mahid wannan kuma sai ya game shi wannan mazarin ne na biyu sai ya game ismu zaman din gaba daya suna tambayar ka game da tarawa da mace a cikin haila domin an samu wasu al'adu suna yi, kiristoci suna yi, kuma a lokacin akwai larabawa da sun shiga kirista, musamman larabawan yaman, sau da ka shiga addinin kirista ya sa suna yin irin al'adar kiristoci. Da shi ne suke tambaya, anil mahibi game da saduwa da mata aure a halin haila. Su larabawa dama sun yi guluwi ma, su mace tana haila, la yu aki nuna ha wala yujalisunaha ba a zama a ɗakinta ba a cin girkinta ba a mu'amala da ita komai kaga su sun yi guluyi su kuma wadancan sun yi usuri shine sai Allah ya ce fa atazilun nisaa fil mahid ay fi zamanil mahid ba ba, ba ma wai kawai a wancan lokaci guda ba ba dukan shi masdarun ne mini a da haka wannan shine hukunci game da Allah ya kira shi da sunansa sai ya kira shi da sunansa sannan Allah ya faɗi hukunce-hukunce da dama da shafa ila kaman walari da tafona minkum wai da runa a zuwajen ya tarbas na bi an fusi hinna arba'ata salasta ƙuru'in ko? salasta ƙuru'in yes arba'ata ashirin oki arba'ata ashirin shine na mutuwa wanne ne mai na ƙuru'i na salasta wanne salasta ƙuru'i na idda ne ko? oki na idda ne wannan lissafin kwanaki na na takaba na idda ne salasta quru ko so a almuhim da aka babu laifi da an kira haila da sunanta bai zama sakin baki ko rashin kunya ba saboda Allah ya kasa da sunanta kuma suna ne da a shar'ance sananne ne karɓaɓɓe ina fata mun gane babu aƙalli ko aƙallu sinnil hay aka ce aƙallu hikaya kira aka ce aƙalli ya zama mudafu ilai an abbad ibnu abbad al-muhallab daga abbad ibnu abbad ibnu habib ibnu al-muhallab ibnu abi sufa akwai wani babban amir wani babban komanda din nan zamanin banu umayya shine muhallab ibnu abi sufa to jikokin shi ne waɗannan abbad ibnu abbad malami ne kuma jikan shi ne daga cikin al-ashraf ya daga cikin malamai cikin ƴaƴan sarauta shine ke cewa adraktu fina ya anil mahaliba a cikin zurriyan wato gidansu almuhallafa shi wannan almuhallafa babi sufra ya tara zuriya da yawa saboda ya yi aure-aure ba iyaka ana rufe cewa ya aure mace kama guda talatin sannan kuma ya yi sadaka tunda babban kwamanda ne na yaki shi ya bude kasashe da yawa cikin kasashen musulunci ga koma tarihinsa zamanin hajjaji yana gwamna a a ƙasar kufa ɗin to da haka yana da zuriya da yawa saka ji ya ce a cikinmu na samu imra'atan sarat jaddatan wahiyar natu samani ashara wata mace da ta zama kaka lokacin shekarar ta goma sha takwas ba dokar najeriya lokacin ya da kamata ya wuri su kuma ta riga ma ta yi aure ta haihu an haifa mata jika waladat li tis'i sinina ibnatan tana shekara tara ta haihu fa waladat ibnatuha li tis'i sinin ita kuma ita ta haihu ita ma da shekara tara dama mata kuma suna gadan junansu a ɗabi'ar haihuwa a ɗabi'ar haila a ɗabi'ar ɓari a ɗabi'ar haihuwar twins duk mata suna gadan junansu da wannan da ɗabi'ar shekarun fara haila da shekarun barin haila menopause za ga duka suna bin junansu za ka ba mamaki don haka ta faru wannan yana nuna suna aure da yayan su da wuri dama al'ada auren wuri al'ada ce sananniya a musulunci yanzu ne da ake bin turawa shine ake kinta ba wata al'ada ce ba kowa ba a cikin musulunci kusan kowa yakan yi ko ya aure da yarsa ba wani abu bane ba ko dai da aka goma ana suka shi daidai ne duk suka duniya da za a yi ba ka abin da yake daidai ba za a cewa ba za a ce a biye ma masu suka wai a ce ba daidai bane fasarar jaddatan wahiya ibnatu samani ashar ta zama kaka tana da shekaru goma sha takwas wa an layth ibn sadi kenan haddathani katibi abdullahi ibn salih wannan shine riwayatul akabir an al-asadiq abdullahi ibn salih katibul lays dalibin imam lays malamin su imam al-bukhari da yake ana maganganu a kansa ana ganin bukhari bai riwaya daga shi cikin sahihi ba sai a wani waje da yace haddathana abdullahi kai ake ta baba ko shine ko ba shine al-muhimmu dai yace anna mar'atan fi jawari jiwari wata mata a makotan anguwarsu hamalat ta dauki ciki wayya bintu tis'i sinin tana shekara tara eh dama kamar da malamai suke fada zaka ga yan bid'a da batattu da masu jayayya da gaskiya suna sukar ka a ce Aisha wai annabi ya wata shekara shida ya kai ta shekara bakwai dan ka a ce wai child abuse to can ga bakin su na na warin jahilci inda inda wannan abin abin kunya ne da kafiran zamanin annabi da sahiba ta shi da arwato suna cewa ya ma yi kaza ba ba abin kunya bane abu ne da aka saba kowa a gidan shi akwai mace irin wannan ko ya aure da diya irin wannan baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya aure a gidan Sayyidina Ali da irin wannan shekarun saboda haka ba wani abu bane wata gidan saboda mun mun saba nan za ga yariya yan shekara tara amma yan bera ce haka kamar kazan mayu su kware ai shi katar za ganta a koshe ta riga ta girma ta girma ko yanzu larabawa jikin su ba irin namu bane yanzu ba ka haka kaza turawa sai a ce yan mako uku ta isa yanka ba yanzu ka zan muta wasu yan mako uku ta ta isa gani ma ko kallon ta ba za ta ba za ka yanka ta amma yanzu sai ka ga kaza kaza bature in ta in ta sati shida ta zama ukeki amala kamar in yamura amma kaza ba wuce ba wata ta shekara ba ta kai rabin waccan ba su mutane suna hukunci da wannan kwakwalwar tasu ne da mindset ɗinsu da culture ɗinsu sannan kuma saboda mutane suna ganin wai su sun fi duka sun fi duka a ya shigo da shi ma wasu sun fi duka al'ummar duniya hankali ne sai yanzu suka gano wannan duk da ba a gano ba sai yanzu wannan yake cewa sai nan yake cewa wa fi riwayatin anna hamalat wa hiya ibnatu 10 sinin ta dauki ciki tana da shekara goma wani shafi'i kala ra'aitu bi san'a jaddatan binta ihde ashara ihde wa ishirin sana a san'a naga wata kakanniya shekara ta ashirin da ɗaya hadat ibrata tis'in ta balaga shekara ta tara waladat ibrata ashirin ta haihu tana da shekara goma wa hadat bintu ibrata tis'in ita ta ta haila tana da shekara tara wa waladat ibrata ashirin ta haihu tana da shekara ainihin wato goma قال ابن التركماني mai talikin ne yace fi sanadihi Ahmad ibn Tahir ibn Harmala qala darqutni kadhabun kaga hadisi ya lalace qala ibn Adi ibn Adi kuma yace haddasa an jaddihi an an Shafi'i bi hikayatin tawila jikan wato malam Harmala ne ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar Imam Shafi'i din bawatila na bawatil zantuttuka wanda suke mabarnata ya ya ya ya ya ya roci zantuka marasa kyau sosai daga imamu daga kakan shi har mala daga imamu shafi wannan ganin bari mu saurara na akwai wani wanda aka ce zai musulunta dan mu ba shi kalma mu dama lokaci ya kure na ganin bari mu dakata nan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum